من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu a wannan dare na asabar wanda yake dare ne na takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya daidai da bakwai ga watan uku miladiyya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam a wannan masallaci na sabuwar kwalta a garin ningi kalamar hukumar ningi a jihar bauchi ta najeriya muna cikin tafsiri na suratul mu'minun wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta talatin da hudu amma muna da wasu 'yan tambayoyi kafin mu ci gaba insha Allah na'am
malam mace ce ta yanke wa miji sadaki dubu dari da hamsin sai ya ba ta dubu saba'in shin za ta iya yafe masa sauran
a to dama ya hakinta ne za ta yi yafe in duka ma kika yafe ai duk damar ki ce in kin ce ma kin yafe masa ya je ya sai abinci ko ya hidimar biki duk yayi saboda haka hakkin ki ne kina da hakkin sadaukarwa kina da hakkin bayarwa kina da hakkin yafiya yawa mahaifinki ne ba zai iya yafe cewa an yafe masa ba sai da yardarki to saboda haka wannan babu laifi Allah ya saka miki da alkhairi shi kuma Allah ya sa ya zama dan halacci kada da mace amana
malam mai tambaya na gaba yana cewa malam ina so mun bayani akan siffar yadda ake tuba zuwa ga Allah shi idan mutum zai tuba sai ya sai ya ambaci sai ya ambaci abin da yake aikatawa a babu bukata babu bukata ai saboda ai kai ka san me kake yi ubangijinka kuma ya fi ka sanin me kake yi ko in ka ambata babu laifi in ka ce ya ubangiji kaza da nake na daina daga yau Allah na tuba Allah ka yafe mini Allah ina neman gafararka da afuwarka ya Allah shikenan sawawan ka ambata ko kar ka ambata almuhimmu dai ka kudirce a zuciyarka cewa ka bar wannan aikata laifin har abada shi yasa kamar da malam fiqh suke faɗa kuma malam Abdulrahman mai akadari ma ya kawo ko شروط التوبة ثلاث كو الندم على ما فات والنية على ألا يعود إلى ذنب وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها كو saboda haka wannan shine abin da ake bukata cewa lallai ne na farko ka yi nadama bisa abin da ka aikata wanda ya shuɗe na laifi amma duk lokacin da za a waye gari baka nadama baka damuwa to kaga wannan ai ba tuba bane ba almuhimma in ka tuna ranka ya ɓaci hankalinka ya tashi in ma wani ne ya tuno maka kai masa fada ka nuna baka bukata ai baya ta riga ta shuɗe sannan kuma wanne ya tu'ala Allah ya uda ila zambin sannan kuma ka kudurce har abada wannan laifin da ka tuba akan shi sigari kake sha wiwi kake sha giya kake sha zina kake yi luwadi kake yi cutan mutane kake yi gulma kake yi ko ma dai me kake yi ka ce daga yau har abada Allah ba zan sake komawa kan wannan ba wani dalili ba sai ka ce sai nan da wani lokaci kaza ba ko sai an yi kaza ko sai an yi kaza wannan ba daidai bane ba sannan abu na uku kuma wa an yatruka ya tafi sa'atiha in kana mutalabbisan biha shine ka bar saban lokacin da kake tsakari wala'alla lokacin kana cikin yin imanin ya zo maka san tuban ya zo maka to ba za ka ci a bari dai a gama wannan hada-hada ba ko bari dai a gama auren wane ko bari a gama bikin wane ko kuma bari sai na ci mukamin iri kaza ko bari sai na gama tainuwa kaza ko bari sai damuna kaza ta wuce ko bari sai an ci kasuwa kaza to wannan kuskure ne in dai har tuban kake so ai ba za ka jira wani lokaci ba saboda dan adam fa bai san yaushe Allah zai karɓi ransa ba an gane ko wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut baka sani ba zaka mutu yanzu nan take ko sai an jima ko sai nan gaba duk baka sani ba to shi yasa kullun ake so dan adam ya zama cikin kimtsi an gane ko ya zama cikin shiri ya zama shirin ko ta kwana saboda babu tabbas tunda kullun dan adam numfashinsa na fita yana ƙara samun ragowa a adadin numfashin da Allah ya rubuta mishi kuma yana ƙara samun kusantar kabarin shi kullum fa haka muke kana burin ina ma gobe jibi ta zo ko sallah ta zo wannan burin da kake kana murna to kwanakinka ne ba suke karewa shi yasa zaka ga wauta da rashin hankali na mutanenmu masu kwaikwayo da yahud da nasara wajen birthday sai ka ga mutum wai zai wa yarsa birthday ko ɗansa ko ya karan kan shi katon iska wai zai bas da ne shekara 60 ko 70 sha sha sha kai da kai da kai kai da yanzu kake dab da shiga kabari har wani biki za ka yi na wata murna kai fa yanzu abin ka zauna ne ka yi kuka saboda babu abin da ɗan adam ba zai iya mai da shi in ya rasa ba a duniyan nan irin lokaci duk duniya komai za ka iya rasawa amma in allah ya za ka samu sama da wannan a nan gaba amma ban da numfashinka ban da lokacinka lokacin ka in ya riga ya tafi ya tafi kana ci ato shi kenan bari Allah kai mu juma'a mai zuwa to wannan juma'ar mai zuwa fa ba waccan mace ta baya daga cikin lissafin ka ne za ka rage ta kenan kaga babu batun cewa wai kai murna wai na wani fati na, na, cika shekara goma ko ɗaya ko ashirin ko hamsin ko saba'in hasali ma al'ada ce ta yahud da nasara man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda kuma ya kamanceceniya da mutane yana cikinsu don manzo Allah ce khaliful yahuda wan nasara ko saba yahuda nasara saboda haka bas dai baya daga cikin musulunci ba al'adar musulmi bace ba yahudanci ne kiristanci ne an gane ko kai kuka ya kamata ka yi yanzu shekarar nan ta wuce me na aikata na alkhairi me na aikata na sharri na rage me na aikata na alkhairi na ƙara kullum cikin zulumi kake cikin jimami kake Allah ya ji ganin shagero nake kallon shirin nan yake cewa babban abu biyu muke so muke so ku mana muke tsoro yace abu na farko baka sanya zaka mutu ba an gane ko yace abu na biyu ko baka san Allah ya karba aikin ka ko bai karba ba to dan Allah wanda yake wannan kangin hashi ne wani abin murna da dariya har da wani bikin haihuwa kai da na farko tukunna baka sanya zaka mutu ba abu na biyu ko baka sani ba ayyukan da kake sallarka da azuminka da ciyarwarka da nafilarka da wa'azinka Allah ya karba ko bai karba ba duk fa kana yi ne a cikin duhu to kamata ya kullum mu zama cikin zulumi kullum cikin tashin hankali ba wai a yi bikin ma'ana cika shekara hamsin ko sittin ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata kullum dan adam ya tafi akai kuma ya gina akai Allah ya mana gam da katar
tsarin tambaya game yana cewa menene hukuncin jinin da family planning ya haddasa shin kuma yana zuba za a iya yin wanka a ci gaba da azumi da sallah sosai ko inda jinin family planning din ne kwarai da gaske za a yi wanka a ci gaba da sallah ba zai hana sallah ba tunda ba jinin al'ada bane ba jinin al'ada manzon Allah ya faɗa mana ana gane shi ta hanya guda uku ko dai ta hanyar launinsa tunda ta zo ta tambayi manzon Allah sai manzo Allah ya ce inna damal haidi damun aswadun yu'raf manzo Allah ya ce jinin al'ada damun aswadin jini ne baki ko dai yu'raf ko ya arifu ko dai jini ne baki ana gane shi da kalarsa ko kuma ana gane shi in bil kasra ne da warin shi an ga duk wata mace ta san kalar jinin al'ada ta san kuma yanayin warin jinin al'ada to kaga tunda ta ce jinin ma'ana fulanin ne to kaga ba jinin al'ada ba ne ba ya shiga sahun jinin istihada wannan ba zai hana azumi ba ba zai hana sallah ba sai dai ki kunzugu don ki samu tsafta amma ko zuba yake ba za ki dakata da sallah ba domin ba jinin al'ada ba ne ba jinin istihada ya zama ya zama jinin cuta Allah ya sauke
na gaba yana cewa tarawih kamar yadda malam ya bayyana cewa raka goma sha ɗaya ne har da wuce to malam a jira ma limaman ma'adu suna a musu nasiha su biya da yin sha uku a masallatai ma'adu suna ba shi daya ka san akwai wayan su hadisai amma wanda gaskiya shek albani allah ya ji kansa dai ya launa su gaskiya dai ya su ya yi ya suka a kansu za ga saudiya har 20 da wani abu suke yi an gane ko amma gaskiya abin da ya zo gundarin a hadisin na na aisha shine mafi inganta cewa ma kana rasulullahi yazidu fir ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashar raka'a manzon Allah bai guce ba yana karawa a watan ramadana baya kari a ramadana ko a wannan ramadana sama da raka'a goma sha ɗaya in an yi sha uku ana kulla ta da wata raka'a biyu da manzon Allah yake yi wanda fuqaha suka kira ta mana mabudin sallar dare da manzon Allah yake yi an samu wani ya yi sha uku sai shak albani da sauran magabata suka ce wannan nafila ce da yake raka'a biyu mabudin sallar su ta dare quality ba quantity ake bukata ba quality ake bukata qualitin aiki kuma shine zama akwai muwafaka ta hadisin manzon Allah ba yawa shine abin dubi ba a kadan wanda ta dace da manzon Allah kun ga wancan da manzon Allah ya aike su sai suka samu janaba ta same su ko kuma suka rasa ruwa saboda haka baki ɗayansu sai suka yi taimama suka yi sallah daga baya kuma falamma wajadul ma'a fa'ada ahaduhuma salata wal wudu'a wa lam yajidul akhara sai ɗayansu ya sake alwala ya sake sallah amma ɗayansu bai sake alwala bai sake sallah ba bayan sun zo gurin manzon Allah fa akbarahu sai suka ba manzon Allah labari suka ce mun rasa ruwa amma mun yi taimama mun yi sallah amma wane daga baya ya samu ruwa an samu ruwa ya sake alwala ya sake sallah wane ni ko ban sake ba faqala lilladhi faqala lilladhi lam yuhid asabta sunna wa qala lilladhi ada laka ajrun marrataini sai manzo Allah ya ce wannan kai da baka sake alwala da sallah ba ka dace da sunnata bi mana ka dace da hanyata ka dace da alqiblata kai kuma da ka sake alwala da sallah kana da lada biyu malamai suka ce tabbas wanda ya dace da sunna yafi zama daidai akan mai lada biyu dan shi wancan lada biyun an riga an mai hadidi an riga an iyakance shi amma dacewa da sunnan manzo Allah ba iyakance ladan ba an gane ko kenan kaga in yawan aiki ne wanda ya sake alwala ya sake sallah ya fi yawan aiki to kullum muke ganewa ba yawa shine bukata ba dacewa da karantawa manzon Allah manzon Allah yana koya wani sahabi addu'a ta bacci ko sai ya ce amantu ko bi nabi rasulika bi nabiyika alladhi arsalta shi kuma da ya zo mai sai ya kuskure sai ya ce ka faɗi iya abin da na faɗa maka aka a hankalce mai bambancin ka ce ar-rasul da annabi amma kullum ana son kai muwafaka da maganar manzon Allah saboda haka to limamai in kun yi kun a wancan hadisi haka yafi dacewa in kun bi wancan hadisin kuma da yake da rauni kuma to ba za a ce kun yi wani babban zunubi ba ko ba haka bane ba amma dai kamata ya mai da'awar sunna ya yi kwaikwarin ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bar abin da ya saba yana yi ko Saudiya tana yi ba Roma da Saudiya ba Saudiya aka aiko maka ba manzon Allah aka aiko maka kuma ga bayani duk mai son karin bayani ya je duk maganar Shak Albani Allah ya kara masa yadda na'am
mai tambaya na gaba yana cewa ya halasta yin addu'a da Hausa a cikin sujjada a bai halatta bai halatta ba bai halatta ba ba a yin addu'a da harshenka a cikin sallah an gane ko makaruhi ne gaskiya ina ga malikiya ma har sun zafafa akan haka saboda haka sallah ba a yarenka za ka yi ne da larabci kuma wasu mutane ba ma ganewa ne a addu'o'in manzan Allah fa daga cikin baiwa da mu'jiza ta manzan Allah Allah ya bashi mabudin jawami'ul kalim manzan Allah zai magana ɗaya amma za ta kunshi abubuwa da yawa kaga wannan addu'ar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ko ina mata fada kai ta huta sai mutun ya ci ai shi bai ga sigar addu'a da zai ba misali so yake jarin sai ya karu ko ba ne taimaka masa ya bashi aran jari ko ya samu rumfa a kasuwa ko ya samu auren tabawa ko balaraba ko ya samu shiga gurin sarki ko gurin gwamna ko gurin ciyaman to me zai ce a kera masa addu'a ya ce al gwamna gobe ya kira shi ko ciyaman ko ba ka bane ba kawai ka ci gaba da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in za ka gamu da ja'iran mutane suna neman saka a gaba ka faɗa musu Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim ka ci gaba da wannan in kulle kulle ake maka hasbiyallahu wa ni'mal wakil in kulle ake maka shi ma la haula wala quwwata illa billah ga sunan barkatai ka auren 'ya'yanka a gaban ka ya saka ko kuma gashi abu wata hidima ta saka ka gaba baka da halin yi dingila haula wala quwwata illa billah ga addu'inan ma'athurat wa'anda aka samo daga bakin da baya karya su ya kamata ka bi duk irin larabcinka baka kai manzan Allah iya larabci ba duk irin azancinka ka kai baka kai manzan Allah azanci ba to dauko al-ma'thurat addu'o'in da aka rawaito manzan Allah yana yi su zaka kankame su kankam ko ba komai yin addu'ar wannan ka kwaikwayi manzan Allah kana da ladan sunna sannan bakin manzan Allah yana da sinadari wanda bakin kowa ba shi da shi an gane ko to ire-iren waɗannan ya kamata muke ribata muke yi ba sai ka yi kanikancin larabcin ka ba ko kuma ka je kai da hausa a cikin sallah wannan ba daidai ba ne
malam idan na ce allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim shi idan ne haka salatin yayi eh yayi amma bai cika ba eh an fi so ka yi full tunda ai ai ai ai da Allah ya ce inna allaha wa mala'ikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما sahabbai sun tambayi manzo Allah mun san arafna kaifa nusallimu alayka ya rasulullah mun san ya muke maka sallama Allah kara alage ta mana mun san ya muke maka sallama amma ba mun san ya za maka salati ba shi ma manzo Allah ya yi shiru saboda bai san me zai faɗa ba ko har sai da Allah ya aiko Jibril ya koya mishi wanda za a ga shek albani ya kawo a cikin sifa sigogi wajen guda bakwai na salatin manzan Allah salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidul Majid ga sunan dai sigogi daban-daban daban-daban saboda haka in an ce ayo annabi salati irin wannan salatin ya kamata kai amma an ce ayo annabi sallallahu alaihi wasallam ba salati bane ba an gane ko manzala ce albakhilu man zukira su ismi inda huwa lam yusalli alayya marowaci wanda aka ambaci sunana da min salati ba ba da an ce muhammadu ka ce sallallahu a sai kayi in full shi aka fi so sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine ma dan gajeren amma in kana son ka kwashe ladan duka ka yi shi cikakke baki daya an gane Allah ya mana mutaci
malam mutum ne zai zai sallan jam'i da matarsa a gida idan ɗakin na da matsatsi mutum zai iya ce da tsaya a kowane bangare a bayansa eh shi ne ya fi dacewa daman abu na mataki na farko dama aya bayan naka za ta tsaya da ma ca kai inda matsatsi bayan ba zai bada balansin ta yi bayan ka sosai ba to sai ka ce sai ta dan ma'ana karkata bangaren hannunka na dama an gane ko kada ya zama ma'ana muhaziyan da kai bi mana ta dan ce kamar ma'ana bayan ka ka ta hannunka na dama an gane ko in kuma ɗakin da alawar sosai sai ta tsaya a bayanka sosai in ba zai samu to sai ta dan karkace bangaren hannun ka ka kenan daga bangaren hannunka na dama in an yi haka sallar ta yi amma wace sallar ce tukunna a to in sa ce a ji a yi ta ko yau in sallar dai farilla ce ba a ce kai da masallaci aka ce a ji a yi ta ko ba haka bane ba tunda manzo Allah ce la taj'alu biyutakum qubura nafila ce ake a ina a gida ita kuma nafila an ba ramadana ba kaga ai ba bukatar jami'i ko yawwa kaga kenan tafi masallaci kawai eh ka je ka bi liman kai sallah sai dai idan ka dawo in tana son ta ci bilis kuma to kaga za ta yi dafe maka kai kana nafila tana farilla tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana wani ya zo bayan an gama sallah zai yi sallah shi kadai sai manzo Allah ce wa zai tashi mai sadaka bi mana wa zai bi shi jona sai ya samu jami'i shi kuma ya nafila kenan ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ya halatta mai farilla ya bi mai nafila inda kadai ba a bi idan sallar kaifiyar sallar ta bambanta an gane ko kamar ka zo za ka za a yi magariba kuma kai baka yi la'asar ba zai ka bi su ba amma za a yi la'asar kai baka yi azhar ba sai ka bi su bayan an gama an yi salama kai kana la'asar azhar su suna la'asar in ka sai ka kawo kai kai la'asar ɗinka an gane amma inda ya kaifiya ta bambanta ba ya yi ba a yi ko kuma ga mai kasar ya bi mai farilla inda ya mai kasar ya mai farilla kawai cikawa zai ko ya zo masallaci a ka'ida matafi zaman sa ya kamata ya a gida ya ci bulis kawai ya hada magariba da isha'i ya hada magariba da isha'i ya hada azhar da al'asar amma in karambanin matafi ya zo masallaci to ba magana kasaru kawai cikawa zai ai ta aka ka zauna ka huta saboda kai kayi harkar kasuwanci kayi bige-bigen ka ko kun zo wata samina ko conference to ka ka koma hotel kawai ka ci ka ci abin ka kai kwance ka kawai ka ji suka ce ka in ka ga dama ma ba za ka yi azar din ba sai wajen karfe hudu sai kai azar la'asar din ka shikenan kai tabbacin ka in ka ga dama kuma sai karfe takwas ko tara ka tashi sai kai magariba isha'i addini fa akwai sauki wallahi mu muke tsananta wa kawunan mu a shari'ar muhammadu babu cin tara eh sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam na'am
mai tambaya na gaba yana cewa mutum na da hali gargwaro zai iya fitar da zakatun shidar ga duk ɗan uwansa tare da duk waɗanda ke a ƙarƙashin su ya halatta ko ya ba su ko ya fitar musu duk daidai ne in ya ba su in ba su da hali kuma sai su cinye kawai ya ai ba dole ba ce ba dole ce ga wanda yake da shi amma in baka da shi fa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha tunda mutum ma ya kusanci iyali da ramadana azumi 60 ya kama shi ko manzo Allah ya ce 60 zaka yi ce annabin Allah 30 mata ga gare ni saboda karfin abubuwa ina ne na kuma 60 eh ya ce a rangwanta mu ba zan yi 60 ba wallahi 30 ma na kasa kai ta ina kuma magana 60 sai ya ce to shikenan je ka ciyar ya ce to kuma wa kai talauci a garin nan ba da halin ciyarwa ya ce ta zauna kawo sadaka ya zauna kawo sadaka manzala ce tuje ka bada ya ce wa zan ba ya ce ai ba tsakanin ma bai na labata ya afakar minni ya rasulallah ai tsakanin dutsen gabas da yamman nan na garin madina ba wanda ya kai talauci manzala ce ka ci da kanka kawai kaga sauki fa na manzan Allah wallahi in kaga zalani ba daga manzan Allah bane azizun alaihi ma anittum wayo manzala ya fi kamunan mu ya fi son mu in kaga an takura an wahala to ba daga manzon Allah bane ba kawai an je an kwaso wata fahimta ne ko an kwaso wani abin ne kawai amma in dai musulunci ne kuma na Muhammadu Rasulullahi ba kunci ba kunci ba takura ba wahala an gani janaba ta kama shi ya rasa ruwa ga sanyi ga ruwa suka ce sai yayi wanka yayi wanka ya mutu bayan an zo aka ba manzon Allah labari yace qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu alaysa shifa'u li'i su'alun yace sun kashe shi sun kashe shi miskin da ku ashe ba za ku tambaya ba idan ba ku da ilimi saboda ka in janaba ta kama ka kawai taba bango kai sallar ka ka hakura in Allah ya kawo ruwa ko ruwan dumi kana gowuro ana sanyi kuma kai mafarki sai ka tabin sai ka nemi ruwan sanyi ruwan dumi wanda baka ruwan dumi kana gowuro ta ba kasa kai taimaka kai sallaka garin Allah in ya waye in ruwan zafi ya samu kai in ruwa bai samu zafi ma bai samu ba ci gaba da taimama ka ba komai an gane ko manzon Allah ummu na Aisha ta ce manzon Allah yakan yi abu uku in ya kusanci iyalansa kafin ya bacci ko yayi alwala ko yayi wanka ko yayi alwala tace in yana jin kasala ko gajiya sai ya dafa bangon jikin dakin shi sai ya taima ya kwance shi amma kai sai ka zo ka dora kanka wahala ko kuma a ce wai ba a sallah bi da taimama ɗaya in juwaye ai inna ma ju'ila tayammu badal wudu'i duk karfin karfin wanka haka karfin taimama ma ba bambanci ko wani kwandala abinda zaka yi da wankan janaba in zaka shiga ka'aba da shi zaka shiga da taimama in ka bambance min kawo min hadisi ko aya muje to bari sai mun zo rufewa muje ta kare su ba tambayoyin asu kare ku to in ta addu'o'in sai ka yi takarda addu'a in mun zo sai mu yi addu'a na'am matan ka nawa ayya to za mu sa da kai eh za mu sa da kai mace ɗaya ai matsala ce laruri ne ai to mai mace ɗaya ma zai sa kai shi a tsawon masu aure ne ai mace ɗaya ban mun jiki da goro kaɗan ne Allah kuwa ba ka ga da ya tashi da kirari ba gore ce zauna mara kunya in kai nima zan yi mu je a rama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إن إنهم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تؤمنون توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gama ya gama ba mu labari na alamarin annabi Nuhu da mutanensa ya shigo kuma bayani na annabawa na annabi na annabi na annabi Salih ko da sauran da sauran annaba da annabi Hudu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'annan mutane da suka zo suna ƙaryata annabinsu har suna cewa annabinsu ba kowa ba ne ba illa mutum ne kamar kowa yana ci yana sha irinsu sai kuma suka ɗora faɗin cewa wala in ata'tum basharan mithlakum haƙiƙa idan kun yi biyayya ga mutum irin ku innakum idan la khasiruna haƙiƙa tabbas wallahi kun zama tababu hasararru a ya'idukum annakum idza mittum yanzu har alkawarta muku yake yana cewa idza mittum idan kun mutu wa kuntum turaban kun zama tarbaya wa idaman kun zama kashi farare tas annakum mukhrajun cewa wai za a fitar da ku nan gaba har alkawarin wannan yake mu kuma kuna yadda hayhata hayhata bi ma'ana yayi nisa yayi nisa ko kuma hayhatu hayhatu ko kuma haihata haihati duk ya zo a kira'a an gane ko bi ma'ana ai ba'uda ya yi nisa wannan magana tashi cewa wai za a dawo da ku haihata haihata lima tu'adun abin da yake faɗa muku alƙawarin cewa za a dawo da ku ba gaskiya bane ba yayi nisa kawai ku sani in hiya illa hayatuna duniya kawai rayuwar nan iyakacin rayuwar duniya ce kadan babu wata rayuwa bayan ta duniya kuma na mutu wani haya wanda muke rayuwa a cikinta muke kuma mutuwa ko muke mutuwa muke rayuwa wa ma na hannu bi mab'uthina tabbas mu ba wani tashin mu da Allah zai yi in huwa illa rajulun kawai wannan mutumin ba kowa bane ba illa mutum ne iftara ala Allah kadiban wanda ya kirkiri ƙarya ya dora wa Allah wa ma na hannu lahu bi mu'minin ku sani mu har abada ba za mu taba imani da shi ba to kaga kullun duk wanda baya son gaskiya shi yake tsaro kansa wata ka'ida a karan kanshi irin wannan ka'idar ita ce fa shaidan ya aiki da ita lokacin da Allah ya ce da shaidan iblis dan ko kai sujada ga annabi adam me yace ya zai sujada shi da aka halicce shi daga wuta yayi sujada ga wanda aka halitta daga yumbu kaga kiyasi yayi cewa wuta tafi menene tafi menene tafi kasa to amma ta yaka ya san haka wa ya faɗa mishi ai ba yadda za a yi ka ce wane ya fi wane sai da menene hujja kaga kiyasi yayi shi a kiyasinsa wuta ta fi ƙasa muhimmanci to su yanzu a nan gurin su gani suke yi idan an tashi aikowa Allah ba zai aiko mutum zuwa gare su ba to wa ya faɗa musu haka ta ina suka san wannan ka'ida ka'ida Allah ce ba ka'ida Allah ba ce ba kenan kaga duk wanda baya son gaskiya wata ka'ida da dabara yake kakarowa ya dora wa kansa ta zama shine ka'idar shi kenan tunda an aiko annabi mutum ya za a aiko annabi mutum ai ba za a taba aiko annabi mutum ba to sai wa wa ya faɗa ma kuma ba za a aiko mutum ba to kaga wannan ba daidai bane ba suka ce wala in ata'tum basharan mithlakum in ku har kuka biyayya ga mutum irin ku wannan annabin da yake ce muku shi annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi innakum idan la khasiruna tabbas kun zama wallahi ma'ana hasararru to ku fahimci wani abu a nan gurin wanda me baya san jarfa ba haka bane ba kamar yadda fir'auna yake faɗa wa mutanen shi dangane da gargaɗi da yake musu cewa kasu bi annabi Musa da Harun kaga a cikin maganarsa yake cewa kawai wa'annan su annabi Musa da mutanen shi sun zo ne kadai dan su bata muku addinin ku su kuma kau da ku akan ma'ana menene halayen ku na kware na baya to kaga dan Allah yanzu su ne fa suke da wannan sifa amma kuma su suke dora annabi Musa da Harun to sau tari za ka ga wanda yake aikin barna sai ya ɗora wa mai aikin kwarai ma'ana wannan siffar tashi to shi ne nan suke faɗa wai in dai kuka bi wannan annabin kun zama hasararru wai a ya'idu kuma annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza man annakum ko mukhrajun wai yanzu har alƙawari yake muku wai in kun mutu kun zama turbaya kun zama kashi wai za a fidda ku nan gaba a ai hata ai hata ba wani bula ce kawai faɗa yake yi daga duniya sai kaduna an gani to kaga wannan ai jahilci ne wannan rashin sani ne tunda ba wani annabi da ya zo da kuka samu labari an yi shi a baya ya an aiko mala'ika ko kuma an aiko aljani ko kuma allah ne ya zo da kansa a kun samu to tunda ba ku taba ji ba ba ku taba samu ba dan meye za ku zo ku ɗauko ka'ida ku gina ta kuma ku ce za ku yi aiki da ita to kenan wannan yake nuna mana cewa kullum musulmi na kwarai ƙoƙari yake idan zai yi aiki yayi kokari yayi akan tafarkin magabata na kwarai shi yasa mai akadar yake cewa wa yas'alul ulama amma wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ka tambayi malamai amma in za ka yi koyi fa kai koyi da masu bin sunnar manzon Allah sai ka zauna lafiya to shine Allah suke cewa in hiya illa illa hayatuna dunya kawai illa iyakaci ba wata rayuwar lahira iya rayuwar duniya mu ce kadai na mutu wa na haya to wasu malamai suka ce anan guna akwai akwai takaddimi da ta'khir bi ma'ana in hiya illa hayatuna dunya na haya wa na mutu tunda ai sai an rayu ko sannan ake mutuwa haka suka kaddara suka ce akwai takadim da ta'khiri bi mana in hiya illa hayatuna dunya nahaya wa namutu kawai illa iyaka babu wata rayuwar lahira kawai sai rayuwar duniya wanda muke rayuwa mu mutu ko kuma in hiya illa hayatuna dunya namutu kawai illa iyaka rayuwar duniya ce kadai na mutu iyayenmu suna mutuwa wa na haya mu kuma rayu bi mana iyayenmu sun tafi mu kuma rayu ko kuma in hiya illa hayatuna dunya na mutu bi mana na mutu qauman qauman yamutuna wa qauman yahyuna an gane to dai duk wanda aka dauka a cikin tafsirin guda uku yayi wa ma nahanu bi mab'uthina tabbas mu ba wani ta da mu da za a yi da kaga sun jahilci alamarin ubangiji ko suke cewa kawai wannan ba kowa bane ba in huwa illa rajul iftara ala allahi kariban kawai mutum ne wanda ya kirkiri ƙarya ya dora wa Allah to kaga yanzu za a san waye kirkiri ƙaryar su ne ko shi wa ma nahanu lahu bi mu'minina mu kuma ba za mu taɓa da gaskiya da shi ba ba za mu imani da shi ba shikenan ai daman babu wani annabi da Allah ya koshi da bulala ko kuma ma'ana da makami cewa duk wanda ka je gunsu ka musu wa'azi dole su bi in sun kibe ka dake su ba wanda Allah annabin da Allah ya koda wannan yanayi kowane annabi ya zo ne ya karanta wa al'umma sakon Allah wanda ya karba alhamdulillah wanda bai karba ba ya rage ruwan shi in kaga an yaki a musulunci to takala addini akai amma in dai ba takala addini ba ko an hana shi gudanuwa to musulunci zai ta yaduwa hankali kwance amma daga zarar da ka ce ba za a yi ba kuma ba za ka bari a yi ba to ku sai inda jininmu ya kare wannan shine sunnar musulunci a doron ƙasa masu rubuce-rubucen banza suna cewa addinin musulunci ya yaɗi ne da bakin takobi ƙarya suke yi sai dai wani addini ba na muhammadu ba na'am قال رب انصرني رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
Nam da annabin ya ɗeba ƙaunar imaninsa abinda Allah ya aiko shi zuwa gare su sai ya roƙi Ubangijinsa ƙala rabbin surni bima kazzabun ya ce Allah ka taimake ni ka tseratar da ni bisa ƙare ta da suka yi a Allah bi na ko dai ka tseratar da ni ta hanyar halakar da su ko kuma ka tseratar da ni ma'ana ta hanyar imanin su qala amma qalilin sai ya ce Allah ya ce to ku sani bi ma'ana amma huna bi ma'ana an an gane ko ko kuska suka ce ma'ana za'ida ce bi mana an kalilin kawai ku sani za ku dan zauna ne dan kankanin lokaci la yusbihunna nadimina za ku waye gare cikin nadama falta cika ku fa aka zatuhum sayha shikenan sai azaba ta kama su ko kuma tsawa ta kama su bil haqqi saboda sun taka dokar Allah ko kuma tsawa ta gaskiya ko azaba ta gaskiya faja'alnahum ghutha sai muka sanya su ma'ana kamar ma'ana kalkacen da ruwa ya koro irin kwalba ciyayi wane ne da gwangwanaye wannan su ne gufa kamar yadda yake faɗa a wani hadisi manzon Allah yake cewa a yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tada al'akalatu ala kasatiha قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ko. manzala yake cewa saura kaɗan al'ummun duniya za su muku ca ya ku musulmai kamar yadda maciya abinci suke yin ca su yi rubdugu a ƙwariyar cin abinci haka arnan duniya za su yi musulunci da musulmai sai sabai suka ce saboda mu 'yan kaɗan ne a lokacin ya annabin Allah banza Allah ya ce a'a kuna da yawa sai dai yawan kuma ana kamar tarkacen da ruwa ya koro ne wannan shine mahallin shahid an gane ko faja'alnahum ghutha sai muka mai da su ma'ana kamar tarkatan da ruwa ya koro babudan liqaumiz zalimin tir Allah wadare da mutane azzalimai thumma ansha'ana min ba'dihim qurunan akharin sannan kuma sai muka raya waɗansu al'ummi bayan waɗansu lokuta magana mafi inganci akan me karni shine shekara 100 an gane to kaga wannan kullun yake nuna mana idan annabin Allah kullun yana addu'a akan aiki da nauyin da Allah ya bashi to ina kuma ni da kai harkar rayuwarmu shi fa aiki ne Allah ya dora mishi na da'awa amma kullun addu'ar Allah yake Allah ya taimake shi to kaga kenan mu ne mafi alami addu'a gurin bukatunmu shi kuma dama Allah kullun haka yake bukata kullun kofar Allah tana bude shi yasa kowane dare saboda gata da Allah yau al'ummar manzon Allah ubangiji yake saukowa wannan duniyar kowane dare sulsul akhir min al-lail Allah yana cewa ina mai roko na ina mai tambaya ta amma kai kana ta bacci kuma kana da bukatu fal shi yasa masu magana suke cewa man talabal ula falyushidil layali duk wanda yake son daukaka to ya abokanci dare amma kana son daukaka kuma kana ta bacci a ba zai yiwu ba in ana neman daukaka ko ta duniya ce ko ta lahira ba a bacci hana ido bacci ake yi domin bacci lokaci ne na ganawa bawa da ubangijinsa saboda ka ba lokacin hutu bane ba Allah ya saka professor Sani Umar Jalle Maulana nan naji shi a wani karatun shi yana yana yana taba likitoci wai likitoci suna cewa ya kamata mutum yake samun bacci na awa kaza ya ce ba wani karya ne ya ce bayan gashi nan Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma ma yahjabun bayan Allah ya bi sabai cewa kaɗan suke kwanciya da dare kuma Allah ya ce da annabi ya kumin laila illa kalila nisbahu aw yunqus minhu kalila kuma sannan ku ta cewa ai wani baccin dare a a samu awa kaza ai na gurin bacci a wannan gidan duniyar ina bacci kada ka kuramni nan a gaban ka ba hantsala ba laharori iri iri na duniyar da na lahira baki daya wanda duniyar in ka samu ma cin nace zama aiki a kanka samun duniyar dan zako ba samun ta ba inda za a ci ta ba wani dan zako da yayi kamu ri nan abin shi ri anan abin shi to haka duniya take kai ma da an danka maka wani an alata maka wata da katsa ba haka zaka ta gane muna safa da mara kofa gidanka mu ce ka ba mu na Allah in ka ki maka wazi mai zafi billahi allazi ka ba mu ce ka ba mu dukiyar Allah ba dukiyar ka ba eh to ai da katsa ba aka rataya maka wallahi kuma dole ka ba mu dole ka ba mu a to ya da ta yi mai in ta sha matsa eh kai ma Allah ne ya ara maka yadda talauci musiba duke ma ba kwanciyar hankali ba ce ba duk wani mai mukami ka je ka tambaye shi wallahi ba shi ba shi kwanciyar hankali ku kuke ganin abin kamar ba haka ba su sun san me suke ji kai kake ganin wani yana da kuɗi yana da kuɗin amma fitinar kuɗin kuma ta yi yawa mabukatan sun yawa musamman aka kana bada wato fa ka shiga uku sai ka zo kana ɓuya a gidanka wallahi gidanka ba zai zaune ba to mu kuma ga mu da maula Allah ya kiyashe mu to saboda haka dai mu gane cewa wannan rayuwa da muke kallanta rayuwa ce wacce ake wayar gari dole kana buƙatar komawa ga Allah kana neman tallafin Allah kana neman taimakon Allah a harkar siyasa ka kai addu'a a harkar gona ka kai addu'a a harkar aikin ka kai addu'a a harkar kuma sana'a harkar ma'ana ka wannan sana'a ka shi ma kai addu'a komai ka neman taimakon ubangiji in ka roka Allah zai buɗa maka an ce magabata hatta gishirin miya ma suna roƙon Allah a cikin sallah saboda ba abin da Allah in ya ga dama ba zai wahala ka akan shi ba wallahi gishirin miyan nan in Allah ya ga dama sai ta zama kai akan shi ko a shana wallahi sai ka da gida ce ai ba a shana ina take kuma duk an yi ruwa kan tana kuma sun rufe to kai kuma gashi kana jin yunwa kuma gas ɗinka na mai amfani da ashana ne ko kuma gawayi ne gawayin ya jike an je gurin malama ta mai gawayi bai rufe tamfol ba ya jike an je gidan gidan da luwa babu an je gidan madiga ma babu to ya kenan kaga gawayi ya sa ya saka tashi hankali kuma ga yunwa kana ji wala Allah kuma da safa sammako zakai to ba abin da ba abin da Allah bai zai iya jaraba kakan shi ba to shi yasa kan muka kankanta bukata mu koma ga Allah shine mai ita kuma zai bada kuma hakan yake so shi roƙon yake bukata a mishi ya bayar duk abin da kake so faɗa wa ubangiji wallahi zai baka ba sai ka je ka kama kafa da wani mushriki ba ta ci ka saba wa kanka qiyamul layli bi ma'ana muryarka ta zama sananne a gurin Allah sautin kai zama sauti ne ma'aruf a gurin mala'iku amma ya zama ba za ka yi roƙi Allah ba sai an matsa ka sai bala'i ya tinkare ka sai ka je ka ɗebo ta da fadi tukunna an saka gaba sannan za ka koma ga Allah kullum za ka gan shi yanzu shine shara masallaci kullum da tarbiya a hannu ko kanta ɗinsu a hannu kullum yanzu an zama halin lahi da bukata kuma ta biya shi kenan an zarce an tafi Abuja an da an da kuma da bukata ta dawo kuma sai a dawo ana wa Allah wayo amma Allah sai ya bayar ba ruwan shi ya daga naka ta lalace a jarabawa ce talauci jarabawa ce dukiya ma jarabawa ce kowa ya kokari ki jaraba da Allah ya bashi in Allah ya ba kuɗi sai sai hada ka da yan bani bani yan bani bani bani bani bani bani bani bani bani bani baka kuma suka ce babu ba Allah ya rufa asiri to shine ya roki ubangiji Allah ka taimake ni bisa karetan da suka yi Allah ce qala amma qalil biman ay an qalilin dan kadan no take ne kadan la yusbihunna wallahi za su waye gari nadimin suna nadama sai gashi kuma me ya faru fa akadatuhum sayha asayhuna biman al azab wasu kuma suka ce amma na asay biman tsawa sai Allah ya kuma su da tsawa baki da ta halaka su ko Allah ya aiko musu da azaba ta halaka su baki daya dama duk abin da kake Allah kyale ka yake yi kai da kai da baka isa komai ba kana hura hanci kana hura kai wanda da Allah ya dora maka ciwon hakori shikenan ko ciwon kunne ko ciwon ido ko dan kakkare amma zaka yana ta kafa ai su ne kaza ai su ne kaza sai Allah ya hada kama da da zawayi gatsiya ba kaga batan ma ba za a yi da kai ba ko sai ana kwamboy ana wai wai wul wul dole fa za a za a ga mota ta tsaya sai jeji eh ina ina ruwan Allah ina to ai kai ana ba da wai kowa in kullun in ya zafa da sai ta Allah ba sarki ikon kashi ana ganin kamar magana banza yake yi kullun ya ce a gaishe ka sarki Allah baka ikon kashi to sai gashi wata rana kuma sarkin kashin ya rike kashi in ya kulle ka sai ka tsayuwa ka zama kai Allah sai Allah Allah mai hakuri ne kai banda haƙurin Allah hanyoyin da Allah zai danke mu ga su masu tarin yawa amma sai mutum ya ta shigantakarsa ya ta iskancin shi Allah ya kyale shi kamar ba Allah ma yana kallon kamar ba ya kallon shi wayo inna rabbaka labil mirsad ubangijin kai na madakata shi yasa ya ce inna badasha rabbika la shadid damkar ubangijin ka fa ta tsananta ta buwaya an gane ko kuma inna akhadahu idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadahu alimun shadid duk wannan kyale mu Allah yake amma fa in ya damke mu fa ba za mu iya kubcewa ba shi yasa ya ce wa umli lahum inna kaidi matin eh ina jinkirta musu ba in na tashi damkata amintacciyar damkaci ba wanda sai kubuci ya kubuci to tun kafin ka fada wannan yanayi ya kamata ka koma ga Allah Allah ya sa mu dace to shine Allah ya ce thumma in sha'ana min ba'dihim qurunan akharin sannan kuma ban muka gama da wayancan sai ko muka raya wayansu ma'ana zangon mutanen kuma daban suwaye kuma na'am ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
wannan shine cikon ma'ana ayat ayat da malai ya karanta bi ma'ana ay ma tasbiqu min ummatin ajalaha babu wata al'umma wani karni wani zango da zai kokarin ma'ana Allah ya halaka shi bayan lokacin halakawarsa bai ba an gane ko kamar yadda kuma babu wata al'umma da lokacin kare wata zai yi wanda Allah zai kara mata a'a babu la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a kare ba a rage iya zangon da Allah ya ɗeba maka shi za ka yi shi yasa duk wanda ya mutu lokacinsa ne ya yi ba wanda zai mutu ba a lokacin shi ba sai dai kar ka yadda ka zama kana da hannu gurin mutuwar mutum ko ba haka bane ba in kai hakuri law sabar al qatilu anil maqtuli daqiqatan lamata bi nafsihi in dan adam zai hakuri akan kashe wani to zai mutu ma da kanshi ba sai ka daura kanka musibar ma'ana rai ba a hannunka an gane to saboda haka shine Allah ce ma tasbiqu min ummatin azalaha wa ma yasta'khirun ba wata al'umma da za ta rigayi lokacinta a halakar da ita ko kuma ta kare ko kuma ma'ana ta mutu alhalin lokacin ta bai ba sannan kuma wa ma yasta'khiruna sannan kuma ba za a jinkirta mata ba babu kari babu ragi na'am thumma arsalna rasul rusulana ko ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون na'am Allah ya ce thumma arsalna rusulana sannan sai muka sake aiko manzanninmu bayan halakar da wa'yancan tattara bi ma'ana bi da bi in wannan ya tafi wannan ya zo kullama ja'a ummatun ummatan ko duk lokacin kullama kullama ja'a ummatan ko rasuluha duk lokacin da al'umma manzanta ya zo mata ya ce mata ani ibudullah wa abuduhu ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah ku imani da Allah shi kadai kazzabu sai su kare ta wannan annabi fa atba'ana ba'dahum ba'dan sai muka bi sa muka bi sashin su da sashin gurin halakawa in an- mun aiko wannan annabi al'umma ta kareta sai mu halakar da shi sai mu halakar da su sai mu sake aiko wani annabin in sun kareta sai mu halakar da su Allah ya ce waje Allahum ahaditha dan mai da su sun zama labari na da kabaru kana an gane ko sun zama labarin baya fabudan liqaumin la yu'minun tir da mutanen da ba za su imani da Allah da annabawan da Allah ya aiko musu to wannan kaga yake nuna mana cewa haka sunnar Allah ta gada duk wannan labarai tasliya ce Allah yake wa manzon Allah bi ma'ana lallashi ne Allah yake wa manzon shi cewa ya rasulullah duk irin jafa'i da wauta da quraishawa za su maka karka damu annabawan da muka aiko kafin kai sun gamu da wannan kalubale shi yasa shi da kansa manzon Allah wata rana in sun mai jafa'i sai ya ce wa irin wannan ko sama da irin wannan aka cutar da dan uwa na annabi Musa fa sabara laqad uziya Musa mithla zalika an cutar da annabi Musa ma sama da irin wannan ya hakuri shi ma sai ya ce bare ya hakuri to shi yasa duk wani wanda yake tafakin rayuwa sai ya yi hakuri idan baka yi hakuri a rayuwarka ba ba za ka ci nasara ba kuma wallahi al'azim haƙuri shi ne mabuɗin nasara a rayuwa shi yasa bahaushe ce haƙuri na tadda rabo kana bautar Allah kana bin Allah kasancewa kana bi ne bisa umarninsa da manzon shi to da izinin Allah ba za ka taɓe ba ka yi haƙuri bisa wannan biyayya da kake yi ga dama ta samu na ka iba ko ka ɗauka ko ka tara amma ka tuna akwai Allah ka haƙura saboda in ka ɗiba ma ka tara hisabi ne yake jiran ka gobe kiyama to ka gwara ka jure wa kunci da damuwar gidan duniya akan kuma ma'ana kunci da damuwar gidan lahira wannan ta duniya ma'ana kaɗan ce wa ma hayatu duniya illa mata'un ghurur rayuwar duniya kawai dan jin daɗi ne na rudi dan kankani to Allah ka ba mu jurewa da kuma dagewa da sabati to shine Allah ya ce thumma arsalna rusulana sai muka aiko manzannin mu tattara bi ma'ana bi da bi wannan bayan wannan kowane annabi in ya zo al'ummarsa sai su karyata shi wasu ma an- an- annabawa ma kashe su al'ummun su suka yi kazzabu sai su karyata Allah ce fa atba'ana ba'dahum ba'da sai muka bi bayan sashi da sashi gurin halakawa in mun halakar da wannan sai mu halakar da wayancan waja'allahum ahadis yanzu sun zama labari gashi muna karantawa ba ruwan Allah yanzu Allah in ya ga dama sai saka labarin teburin mai shayi an gane ko labarin ka ya shuɗe kuma magana ta kare kenan ba za a sake waye komai ba Allah yake cewa wa'annan mutane tir da su ko kuma tar da mutanen da ba su imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan dukkan su baki daya misalai ne Allah yake bamu wani zai ga cewa me yasa wane yana kaza ba daidai ba wane na kaza ba daidai ba amma har yanzu dimin sa bata cika ba za ta cika ai rana dubu ta barawo ko rana daya shi yasa sautari zaka ga Allah baya tona asirin mutum sai ya kai wani yanayi tukunna amma za ka yi ta yi asirinka a rufe duk wannan Allah yana ma talala ne ko za ka tuba amma in baka tuba ba kana nan asirinka sai ya talu za a kama ka hannu biyu duka masu wani su aka ce sun sace kayan wutar nan ai ba na jin an kama su har yanzu ko ta wutar za a kama su kuna nan da izinin Allah za su yi ta yi amma dubun su za ta cika kuma wallahi sai kaga Allah ya kunyata su ba wanda zai ci amanar al'umma Allah ya kyale shi haka abin da zai baka takaici kuma shine wata ran sai a kama irin wannan mabarnatan sai ka ga wani lokacin ko da ko ka kai karar su ma sai ku dawowa gida wallahi ai yana faruwa ko baya faruwa zaka ga wani fanta adi zai ko ya kashe wasu ko ya saci dukiyar wasu ko ya zalunci wasu wallahi sai ka ga cewa kafin ku gama hucewa da haki na abin da ya muku amma ya dawo gida kuma wayannan manya ne fa suke irin wannan harkar Allah ya ganar da su to duba da yanayi na lokaci zan takaita a nan abinda na faɗa na daidai ubangiji ba mu ladansa na kuskure kuma ubangiji ya gafarta mana masu addu'o'i muna addu'a ubangiji Allah ka san bukatun kowa na fili da na boye Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ka kare mu da ita gwagware Allah ka aurar da su masu mata daidai Allah ka ba su damar shigowa daga cikin gida akwai shiyaman na karamar hukuma wannan gari ya yi mana kyauta ta kayan abin gini muna mishi addu'a Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa ya fi haka Allah kuma ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya kawo babbar kujera Allah ya yawaita mana irinsu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم نعم ربا الله ya karba Allah ya bada lada muna addu'a Allah ya san bukatar ka Allah ya taimaka maka dangane da iyayenka ba su lafiya ne ko to Allah ya gafarta musu rabbi girhum rabbi irhamhum wa afu anhum wa afihim wa akrim nuzulahum wa ghsilhum bil ma'i wal thalj wal barad اللهم صل على محمد النبي الأمي وزواجه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله